وصلى الله على سيدنا محمد نسأل الله الكريم رب العرش العظيم نعم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت ما لن يكي وصلى الله على نبي الخليل biyuwa da amincin Allah shi tabbata da annabi sun sulama mai joma yake cewa as'alullah al-karima ina roƙon Allah mai girma ubangijin al'arshi mai girma an yi tawalla ka yi jifinci lamarin ka a duniya da lahira wa an yi jalaka mubaraka aina makunta kuma ya sanya ka mai albarka a inda ka kasance wai kamar da ina mutan fiye kana ganin shi yake cewa wa an yi ja'alaka mimman idza u'diya shakara sannan kuma ina roƙon Allah ya sanya ka daga cikin wanda idan aka ba su za su gode na'am wa idza utuliya sabara sannan ina roƙon Allah ya sanya ka daga cikin wanda idan aka jarrabe su za su yi hakuri na'am wa idza aznaba istaghfara sannan ina roƙon Allah ya sanya ka daga cikin wanda idan aka idan suka yi zunubi suke neman gafarar Allah kamar yadda Allah ya tawadi game da bayan shi na'am والذين إذا فعلوا فاحشة أو ذكر أو أو أو والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم نعم to malaki ta ina wa Allah sanya ka daga cikin wayannan bayin sannan fa inna haula'i thalatha malaki wayannan abubuwan guda uku sune ulwanu sa'ada sune tambari ko a ce sune me ake cewa kamar ulwani eh me ake me ake shi Alama ko- eh yau sune alama sune alama ta wannan ya ake cewa rabauta a duniya in dai mutum daga an bashi ya gode daga yayi an jarabe shi yayi hakuri daga kuma yayi zinihi ya ji da magafarar Allah to wannan shine yana daga cikin mutane rabatattu na'am bale ta ilam kai sani arshadaka Allahu li ta'ati Allah ya shiryar da kai ga mashi biyayya annal hanifiyata lalle ka san al hanifiyata addini ne kyakke wanda ya kanka ce ma kowa sai na cewa al hanif shine abin da ya meke bashi da wata karkata to an kira musulunci ne da al hanif saboda shi ya zama babu wata karkata a cikin shi yake cewa lal- annal hanifiyya da lalle addini mai kyakke ko hanya mai kyakke yawo da ta kanka ce ma kowace hanya shine millata ibrahim shine addini na annabi ibrahim alaihi salam shi kuma wannan addini yaya yake sai ma lati shine an ta'budu allaha wahdahu mukhlishan lahu ad-din ka bauta ma allah shi kadai kana mai tsarkake addini na'am Ah, kenan kana mai tsarkake addini a gare shi kenan kana yin hakan da ikhlasi na'am yake cewa bizalika amara jami'an nasi da hakan ne Allah ya umarci dukkan mutane wa khalaqahum la sannan Allah ya halicce su saboda hakan ma'ana saboda su bauta mushi da ikhlasi na'am Allah yake wuri a cikin alqur'ani wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ba mu halicci mutum da aljani ba sai dan su yi mana bauta kenan ba dan su ba mu wani ba Allah yake ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun ba ma neman wani arziki sannan ba ma neman su yi ko abin da muke so ku je ku mana bauta gaskiya ne Allah ki malaki cewa afu malaki cewa fa iza arafta anna Allah khalaqaka li ibadatihi idan kasancewa Allah ya halicce ka dan ibada shine to fa'alam ka sani anna al ibadata la tusamma ibadatan illa ma'a tauhid kasancewa ita ibada ba ta amsa sunanta na ibada sai ta haɗu da tauhidi Na'am.
ma'ana sai ka tsarake Allah cikin duk abin da kake sallah kake yi to zamanto ka kadaita Allah kana yi ne dan shi ba kana kallon wani ba ko ka yi kai wannan ka ka yi tarayya da Allah cikin wani abu a cikin wannan ibadar da kake ibada qauliyya ko ibada fi'liyya malai yake cewa kama anna salata la tusamma salatan illa ma taharati kamar yadda sallah ba ambaton da sallah sai ta haɗu da tsarki to haka ita ma ibada ba ambat- ba ambaton da ibada sai ta haɗu da tauhidi Na'am.
malai yace fa idza dakhala ash-shirku fil ibadati fasadat yake cewa shirka idan ta shiga cikin ibada ibada take bata wannan ibada take Na'am.
ka kal hadasi Na'am.
kamar hadasi idza dakhala fi taharati kamar hadasi ne idan ya shiga cikin tahara kamar yanzu idan mutum ya zama tuna da Allah Mm.
sai iska ko yi hutsari to kaga wannan alwala tashi ta ɓace to haka ita ma shirka idan ta shiga cikin ibada to ɓata wannan ibada take saboda shi Allah baya so a haɗa bautar shi da wani na'am malai yake cewa kama qala ta'ala kamar yanda Allah yake faɗi ma kana lil mushrikin an ya'malu masajidallahi shahidina ala anfusihim bil kufr Allah yake cewa bai kamata ba ga wanda suka zamanto mushrikai su raya masallatan Allah wanda su a kansu sun ima kansu shaida cewa su kafirai ne sai Allah ya ce su wa'innan ulaika habdat a'maluhum su wannan tinima Allah ya watsa ayyukansu sannan wa finnari mukhali sannan a cikin wuta za su dawoma kenan kaga mushrikai ana faɗi mutanen makka ne lokacin suna suna hidima ga ka'aba suna tana wane ne su zai da kafari ne amma kuma sun zo suna kula da hanya da ɗakin Allah da wane to wannan ba su wani ya kamata su yi saboda su in kafari ne in sun yi ma Allah ba ya amsa ba za'am ne kenan malaki to malaki to fa idza arafta idan kasancewa anna shirka ita shirka idza khalat al ibadata idan ta saku da ibada afsadaha sannan kuma wa ahbat al amala ta kasancewa ita ita wannan shirka tana bata aiki sannan kuma wasara sahibuhu min al-khalidina fi an-nar sannan kuma kasancewa wanda ya shirka yana zamantowa daga cikin masu dawwama a cikin wuta idan ka san haka a rafta to kasancewa ko kasancewa anna ahamma ma alaika abin mafi mahimmanci da yake kanka shine ma'arifin zalika ka san wannan shirkan ka san yaya take sai malai ce saboda me la'allallaha take cewa tana yiwuwa Allah ko a ce hakikanin hakika Allah subhanahu wataala an yukhallisaka ko kuma tana yiwuwa Allah ya tsamar da kai min hazihi shabaka daga wannan tarko shine wa huwa shirku billahi shine hada bautar Allah da wani maliki ta wa bizalika da wa zalika afur wa zalika hakan kuma yana tabbata ne ma'ana zaka san shirka ne dan ka tsira da ita zai tabbata ne ta hanyar arba'a qawa'idan zakara Allah ta lafi kitabi ta hanyar wasu ka'idodi da Allah wasu ka'idodi guda hudu wanda Allah subhanahu wataala ya ambace su a cikin littafin shi to shine malam zai hudu wannan ka'idodin yake cewa ya lokacin kiran sallah yayi a kana madauka yake cewa alƙa'idatul ula ƙa'ida ta farko shine an ta'lama kasancewa annal kuffar alladhina qatalahum rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yakubuna anna allaha huwa al-khaliq ar-raziq al-muhyi al-mumit المدبر لجميع الأمور ولم يدخلهم ذلك في الإسلام والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله ما ليتي قائدة تهوكو كسنتيوا كافرين وإندا من ذن الله صلى الله عليه وسلم يا كيسو to kasancewa su ma sun tabbatar da cewa Allah shi ya halicce su Allah shi ne mai halitta shi ne mai arzawa na'am sannan sun tabbatar da cewa Allah shi ne mai rayawa shi ne mai kashewa sannan shi ne Allah shi ne mai jujjuya dukkan al'amurra amma hakan bai sanya suka zama to musulmi ba kenan wannan yana magana akan sun yi imani tauhidin rububiyya amma ba su yarda su kaɗai da Allah wajen bauta ba suna haɗa wutar Allah da wuta da haka shi kuma duk abin da za ka yi in dai ba kaɗai da Allah da wuta ba to duk tauhidin da za ka yi to baya to kaga kafirai sun yi imani Allah shi ya halicce su shi yake alƙasu shi yake kashewa shi yake rayawa yace amma hakan bai sanya cikin musulunci ba na'am yace dalili kuma akan haka a cikin alqur'ani Allah ke cewa kul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi yace ya rasulullahi ka tambaye su ka tambaye su wane ne yake arzuta ku daga sama da ƙasa wa yake arzuta ku da sama Allah ya yi ruwa bayan ya yi ruwa amfani ya zo ya wuto ci wannan amfanin wane ne yake muku wannan sannan an manya mulku sam a waye ke mallaka ji na wal basar da gani wa man yukhruj al hayya wane ne wanda yake fitar da raye daga cikin matacce wa yukhruj al mayyita min al hayy wane ne yake fitar da matacce daga cikin rayayye wa man yudabbil amra sannan wane ne yake jujjuya al'amura to zaka san ce maka Allah ne su suke hudin haka sai Allah ya ce musu faƙul ka gaya musu a falata tun ba shin ba kwa jin tsoron Allah ba kwa jin tsoron shi wannan Allah to kaga wannan ka'idar ta farko idan muka kalle ta za mu ga cewa wa'annan kafiran ga su sun yi imani da samuwar Allah sun yi imani ga Allah shi yake halitta komai shi ya halitta yake arzawa shi yake halitta shi yake arzawa shi yake kashewa shi yake rayawa shi ma yake samar da abin da babu shi amma kuma hakan bai sa suka zama mummune ba saboda mene saboda kuma sun ki suka ɗaita shi da bauta shi yasa suka hudi suka ce a ja'alal ali hata ilahan wahida yanzu za mu sanya abun bauta ya zama mun tsaya mu da mun zama tun muna da gumaka za mu kowace fahima da gumakan su su wani akwai na su wani akwai na su kuma yanzu kawai duk mu zo mu watsar da su kawai mu zo mu ce ɗaya za mu bi da cikar wannan abu akwai a wani to kaga wannan wannan ya nuna cewa yadda suka yi in dai ba su tsarki Allah ba sun kaɗai tashi wajen bauta wannan abu ba zai amfanar da su bai maida su musulmi da maida su musulmi kenan cikakku shi yasa lokacin da kafiran makka suka zo suka nema ga manzo Allah sallallahu alaihi suka ce to yanzu mun ji tunda yanzu ka dame mu da yawan kira a zo abu Allah ayi kaza yanzu mun yarda mun kasa kwanakin za mu dau kwanaki mu bauta ma Allah ka sannan za mu dau wani za mu dau wani kwanaki sai mu bauta ma goma goma suka ce kuliyar kafin la'abu da mata abu sai manzo ya Allah aya ta farko manzo Allah ce musu la'abu da mata abu wala antum abudu ma abu har kaushe ma ce musu lakum dinukum walidi je ku yi addinin ku nima in je in yi addina kenan wannan ita ce ka'ida ta farko da malamin da bayani sai mu kana idan muka yi sallah kuma sai na so ba sai ko anan ko kuma malam yake cewa na fa'ida ta saniya kenan yanzu bayan mun ji bayani akan alƙa'ida ta hauko shine cewa ƙa'ida ta hauko mutum ya sani cewa duk yadda ya kaɗai ta Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da cewa Allah shi ne mai komai in dai bai kaɗai ta wajen bauta ba to wannan imanin baya mushi amfani inda wannan shine kisa wasu daga cikin malamai suke kiran tauhidin rububiyya shine tauhidin mushrikin tunda mushrikai ma sun yarda kafirai sun yarda cewa Allah shi ya halicce su shi yake komi shi yake ake kashe shi yake rayawa to amma inda ake shan fama da su ake kai ruwa na shine su yarda kuma aka da suka da tashi da bauta to wannan shine wahala shine ba sa iya ba dama dama ma wani lokaci in sun dan ji daɗi daɗi su yi ta shirka su in sun sha wahala kuma sai su dawo wajen Allah tana da masu san gane gaskiya Allah da yake cewa fa iza rakibu fil fulki da'u Allah kaga idan suka hau jirgin ruwa sun gaje ga halaka ta zuba su kuma na Allah Allah Allah amma kuma daga sun kubuta kuma idan hum yushriku kalam ma da ila bari idan hum yushriku to haka ne to da haka shi musulmi mutum musulmi to dole ne ya san wannan ka'ida ta ko kuma ya yi kokari ya kiyaye wannan ka'ida domin ya kubuta kamar yadda malam ya ce ka'ida ta biyu shine malam ya ce annahum yaquluna ma da'awnahu wa tawajjahna ilaihim illa li talabi al-qurbati wa illa li talabi al-qurbati wa shafa'ati malam ya ce su kafirai suna faɗi game da gumakan da suke bauta ma suna cewa mu mu roƙe su ba mu fuskance su ba mu fuskance su ba da addu'a ko da roƙo kawai abin da muke nema a gare su ba wai su mana wani abu ba su kusanta mu ga Allah kuma su mana ceto ranar tashi kiyama shiga aljanna ko abin da suke nema shine kenan wannan sujudar da suke musu suna ne cewa a ba wai wata musu bane ko abin da suke nema a gare su su zamanto dai su ne wasu da su tsakanin su da Allah su ne wasu da kenan kawai su kusanta su ga Allah su kuma nema musu ceto malati faddalilu qawlu faddalilu qurba dalilin da yake nuna cewa suna wadin haka ne dan neman kusantawa Allah ya kace a cikin alqur'ani والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون Allah yake cewa waɗanda kafirai suka rutsa wanda koma bayan ubangiji suka ruke shi suka ruke su a matsayin masoya to su suna cewa ma na abudu bu bauta musu ba illa li yuqarribuna ila Allah zulfa sai dan su kusanta mu zuwa ga Allah kusantawa sai dan kawai su ƙara mana kusanci kenan can da muka ce kamar ba ba bauta mace suke a suna musu bautan ne suna musu bautan ne amma me dalilin bautan ke dan neman kusantawa da kuma neman su ceto a wajen Allah to shi ne suka ce ma na abu bauta musu ba sai dan su man su mu ƙara kusanta mu zuwa ga Allah subhanahu wataala sai Allah yake cewa inna Allah yahku bainahum lalle Allah shine zai hukunci tsakanin su fi ma hum fihi yakhtalifun cikin abin da suka samu sabani a cikin su Allah yake cewa inna Allah la yahdi Allah baya shiryar da man huwa kadhibun duk wanda zaman tu makaryaci ne kafaran kuma mai yawan kafirci wannan kenan ya nuna abin da suka hudu su suna bauta musu dan su nema musu kusanci ku ga wannan kuma galabi ne tunda in haka ne shi Allah ai babu wani wasu da tsakanin shi da bawo shi Allah ke wa cikin Qur'ani wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib idan bayina suka tambaye ka game da ni ka ce ina kusa da su ina kusa shi inda ake neman wasida amma game inda ake wadi to wasida ta ilimi ake nema a dora ka a hanya ka bauta ma Allah a wusa kan sani amma ba wai wani ya zo shi tsakanin ka zai ce a kai matsayin ka da kuma kiyaye Allah ba wadi mun ne in gaya mushi sai Allah ai ba wani da ake cewa ai wala to kawai abin da ake nema ne shi abin da eh abin da ake neman wasu da ta yadda za a duba mutum a hanya a taushihi akan ilimi a karanta su da kai a gaya maka in zaka bauta ma Allah ga yanda zaka yi ga abin da ya waje a cikin hakkin shi ga abin da ake kore mishi ga yadda ake mashi bauta ga yadda manzon shi zo ya koya kai kuma ka je ka hau kawai ka tafi amma ba wai a ce kamar da suka fa suka dauka ba malaki ta wa dalilu shafa'ati dalili kuma na ceto shine da suke cewa ba mu bauta mashi ba ba bauta ma wa'annan gumakan ba sai su zamanto masu ceton mu a wajen Allah dalilin dalilin haka shine fadin Allah subhanahu wata'ala Allah ke fada cikin suratul Yunus ko wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum Allah yace suna bauta ma koma bayan ubangiji wanda ba Allah ba wanda ma la yadurruhum ba zai cutar da su da komai ba sannan wa la yanfa'uhum ba zai amfana da su da komai ba amma dai suna cewa wa yaquluna ha'ulai suna cewa wa'innan gumakan shufa'una inda Allah su ne wanda za su nema mana ceto a wajen Allah sai Allah ya ce kul ka gaya musu ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama atunabbi'una Allah yanzu da su ba Allah labari ne bima la ya'lamu fi samawati wal ardi za su ba Allah labari ne ga abin da shi bai sani bane a sama ko a ƙasa shin za su gaya ma Allah wani abin da bai sani bane Allah ya ce subhanahu tsaukin zati ya tabbata ga Allah wa ta'ala ya ɗaukaka amma ya shirku na game da abin da suke haɗa bauta Allah da wani wannan ƙa'ida ta ta hukun ta bi kenan shine suna ni suna bauta musu idan neman ceto suna bauta musu idan neman kusanci amma yadda ƙa'ida take shine su ba a ni ba a bauta ma wani wani wanda ba Allah ba kuma a ce neman kusanci a ce zuwa ga Allah Allah shi shine ake bauta ma shi kawai shi kusancin da ake nema ta Allah ta hanyar yi mushi bauta amma su waɗanda ya kamata a ce in neman kusanta mutum da za su yi da Allah shine su karanta shi da shi kenan in a ce kamar wani harka yanayi ne na malamai ko wasu wani su dora mutum akan hanya su karanta da shi su dora su koya mashi ilimi da wani da sauransu shi ma ya yi da kanshi amma ba mutum bai zai tsare ka ya ce shi shine tsakanin ga Allah malam yake cewa wa shafa'atu shafa'ata to tunda sun ce suna neman ceton su ne sai ma da ke so yi bayani akan ceto tunda kamar shi ceto an za mu sani kawai ka je ka nema ma wani wata alfarma wanda shi bai yi nema makan shi ba wannan masallaci ne an zo ana shiga an zo an tsare kawai wani zai shiga aka cika ya shigo sai ka ka ce a bar shi shigo ka ka nema masa da hawa ka ce shi kenan ko kuma wani an zo za a bashi kashi yayi wani wani yayi wani lehi ka zo ka nema kai ka sa baki a hana a kyale shi to wannan shine ya ceto to kenan su ceton da suke nema a wajen gumaka a wajen Allah ko ta hanyar gumaka shine na tsira gobe kiyama su sa aljanna to kuma amma kuma suka yi kuskure suke musu bauta suka dauke su alloli kuma wannan bautar suna yin ta ne wurin samu kusanci dan samu ceto da kusanci a wajen Allah to malam sai yake cewa shafa'atu shafa'atan to ai shi ceton ma ceto kala biyu ne na'am yake cewa shafa'atun manfiyatun akwai ceto korarren ceto wanda babu shi wa shafa'atul mufrita akwai kuma ceto tabbatacce wanda akwai shi fa shafa'atul manfiya ceto korarre shine ma kana tutulaw min ghairi llahi fi ma la yaqdiru alayhi illa Allah shi ceton da ake nema ba a wajen Allah ba sannan kuma cikin abin da babu wanda yake da iko akan wannan abin sai Allah kamar yanzu ina zamne an kamo ni wani dauki kirayi sunan wani malami ko sunan wani annabi in ce ya tsare ni kaga wannan bashi da bashi da wannan ba mun shi bane wannan Allah ne kadai yake da ake neman taimakon wannan akan shi ko kuma in nemi wani ceto kawai a ce mutum kawai bai ba Allah ba ya tashi kafiri kuma ce yana neman ceto ko kuma mutum yana ta yana ta shiki ayashi eh a ce a mushi a mushi lamuni a ce a kawai ku ku ta abu ko in kun zo mun sako mu cikin rigar mu ku shiga to kaga wannan ceto ne kurare wannan shi bashi da shine manfi sai ma da yake cewa yake cewa dalilin qawluhu ta'ala dalili akan haka fadin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yati yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'a wal kafirun hum zalimun Allah ya ku masu imani ku ciyar da abin da Allah ya alsa ku kafin wata rana ta zo ranar da babu saye da saidawa sannan babu bazaɗantaka ka ce wani ai amini na ne yau ni zan shige mu shiga ba akan wannan lamarin a wannan rana babu sannan wala shafa'a babu ceto wadda Allah bai ba da izini ba a cikin ta kawai wani ya zo ya bai irji kawai ce shi zai je maka wani abu a wajen Allah kuma Allah bai ba da izini ba to babu wannan ceto sai Allah ce wal kafiruna hum zalimun su kafirai ai su ne azzalimai to wannan ceto kenan korai wanda babu shi shine ceton da abu a neman shi sai a wajen Allah sannan kuma abin da wani bashi da iko sai Allah sanata to wannan ceton ba a neman shi a wajen bayi ba wani bawa ko wani annabi ko wani wali ko wani wanda ya isa maka wannan ceton a sai ceton da Allah ya tabbatar da shi ya bada izini sai malaka ta wa shifatu bi tibta ceto na biyu kuma shine ceto wanda aka tabbatar da shi shine hiyal lati tudlabu shine ceton da ake nema a wajen Allah sai malaka ya ce a wannan hali والشافع مكرم بالشفاعة shi wanda zai ceton to an girmama shi ne an karrama shi ne ta hanyar cewa ya zo ya ceton tunda ceton ma sai Allah ya izini kaga na ko ceton shi sai Allah ya zaɓi wanda zai yi ceton sannan kuma sai Allah ya zaɓi wanda zai zai a ceton ba kawai ni bane yanzu kawai Allah ya ce in je in ceto kuma in je in zaɓi wanda na ga dama ko in je in dauko wanda gidan uwa ko wani wanda a Allah ne zai ce wane cetuwa ne kawai girmamawa ce za yi kamar kamar me ake cewa misali ba ana kamar za ka ba wani kyauta ko za ka ba wani gudunmuwa to kawai in ce wani ba shi kai na jiwon waka amma da ja ni na riga na zaɓo wannan mutumin kamar wajen wannan dai kamar wajen wajen da ake kamar da diplom haka da ake raba shahada ko wani abu su suka yi aikin ba su suka yi aikin su eh su masu bada sun sun san masu ba sun cancanta amma kai kawai girma maka da zo a ce wani kai zaka ba su to kaga wannan girmamawa ce to shi ne ma nace wa shabi to shi ma haka alamarin ceto da zai gobe kiyama wanda aka wanda zai ce tan to shi ma abin girmamawa ne da wanda da ceton wannan da aka bashi sannan kuma wal mashfuqu lahu shi kuma wanda za a ceta man radiyallahu qawlahu wa amalahu ba'da izni wanda Allah ya yarda da aikin shi da maganar shi bayan kuma Allah ya bada izini to da haka sai ma Allah wanda Allah ya yarda a Qur'ani Allah yake hudi man dalla da yashu indahu illa bi in illa bi idni ko wani ne isa ya ceto a wajen Allah ai sai da izinin shi sannan la kita wala yashfa'una illa liman irtaba babu wanda za ku cuta sai wanda Allah ya yarda da shi a wani ya kulmi ne ya ayi zake cewa ai ga ga tun da ayi zake cewa dai wala yashfa'una illa liman irtaba to kamar dai babu wanda za ku cuta sai wanda Allah kenan da haka cutan ma sai wanda Allah ya bada izini sannan kuma wanda za a ce ta sai wanda Allah ya yarda da magana shi ya yarda da aikin shi sannan kuma Allah sai in ya bada izini shi yasa ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da zai cutu a gobe kiyama to sai ya samu uzuri sai ya tafi yayi sujada wajen Allah ya ake ce zai ce ta shafa'atul uzma shine ya ce fi yayi ceto a yi hisabi dan wuta ya je aljanna dan dan dan wuta ya je wuta dan aljanna ya je aljanna lokacin tunda Allah subhanahu wataala yayi hushi ya tashi alkiyama mutane suna cikin rana ana cikin yanayi kowa yana tsoro annaba da suna tsoro su je su fuskanci Allah suna tuno laifi da suka ma Allah wasu a rayuwa su laifi ne suka yi wa amma da wannan laifi suke tsoron su je su ce ma Allah ayi kaza su ka aje ka aje a wani annabi zai ce ayi kaza ce kai da kai kazan zaka zo ka ce ayi kaza to wannan laifi ne suke tsoro ha amma manzo Allah shi kadai ya bai kirshi yace ana laha ana laha ni nake da wannan cetan haka bai tsira tashin kiyama ya je ya yi sujada a wajen Allah ya bi Allah da wasu sunaye ya ce shi ma wannan sunayen sai a rannan aka sa aka mashi ilhamu waɗin wannan sunayen Allah zai ce mashi tasa kanka ya ce hudu abin da ke so a baka ceto wanda ke so a cece shi ba lokacin da zai je ya ceto shi kuma ya alƙawari cewa duk wanda ya mutu yana da imani ko da ƙwayar zarra ce to zai yi ceton shi ko da an sa shi wuta a hudu shi daga wuta a sa shi aljanna da haka waɗanda za su yi ceto akwai annabawa Allah ya ba su za su yi ceto mumine za su yi ceto makaranta alkur'ani za su yi ceto alkur'ani shi kanshi zai yi ceto sannan annabawa su ma za su yi ceto kenan duk su ne wanda Allah zai karrama ya ce ku zo ku yi wannan ceto kenan wannan ka'ida ta hafta biyu da malam ya hudu ita ce ka'idar kawai cewa kenan su kafirai suna ba da hujja hudun hujja da suke to wannan kuma hujja ce mai rauni kenan hujja ce mai rauni cewa abin da suke so shi Allah subhanahu wataala ba a sa wani wasiɗa a tsakanin shi kuma wasiɗa a maida shi wani abin bauta wasu abin a maida ana neman wani abu a wajen Allah kuma ka zo kana bauta ma wani gumki a ana yin da wasuli ne da sunayen Allah ko da ayyuka na gari ko da abin da Allah ya bada ayi tawassuli mala yace ka'ida ta uku a gurguje ake cewa annan nabiy sallallahu alaihi wa sallam zahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim musan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a cikin wasu mutane ne wanda mabambanta cikin ibadarsu suna ibada daban-daban kowa da abin da yake bauta ma manzala da ya same su larabawa a wancan lokacin suna da ibada suna kowa na bau yana da yana ma abin da suke ma bauta daban-daban ne yake cewa minhum man ya'budu shamsu wa qamar daga sai akwai wanda yake ma rana da bauta rana da wata afo rana da wata bauta akwai wanda yake bauta wa mala'ika man ya'budu al-anbiya wa akwai wanda yake bauta ma annabawa da managartan bayi akwai wanda yake bauta ma itatuwa da duwatsu sai ma yake cewa amma tare da haka wa qatalahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya yake su akan haka wa lam yufarriq bainahum bai rabe tsakanin su ba manzo Allah bai ce ba a'a shi wannan ai annabawa ke bauta mata tunda shi annabawa ke bauta ba za a kyale shi wancan shi mala'iku ke bauta ma a dukkan sun yi shirka tunda Allah bai bada bai bada izinin a bauta ma kowa ba kawai Allah shi kadai ya bada izinin a bauta ma maliki cewa dalili akan haka da yake nuna cewa manzo Allah ya yake su gabaki dan su fadin Allah wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinu kullillah Allah yake cewa ka yake su ya rasulullah ka yake su har sai ba a samu wata fitina ba fitina nan malamai suka ce shine shirka har sai ba a samu wata shirka ba bayan ƙasa sannan kuma addini ga baki ɗayan shi zamanto na Allah ne kaga wannan yake nuna cewa manzo Allah ya yi dukkan su ya yaƙe su bai bawa kowa ba mala ta fadalil shamsu wal qamar dalilin da yake nuna cewa akwai wanda suke bauta ma rana da wata a yanda Allah ke hudi wa min wa min ayatihi al-layl wan nahar wash shamsu wal qamar sai Allah ke cewa Allah ke cewa yana daga cikin ayoyin shi akwai rana akwai wata a rana da wata ayoyi ne da ubangiji kamar da kamar da manzo Allah sallallahu alaihi a cikin hadisi kenan abubuwa ne wanda suke nuna samuwar Allah da kudura ta ubangiji subhanahu wataala malai yake cewa Allah Allah yake cewa afwan Allah yake cewa washamsu wal qamar da rana akwai dare akwai yini akwai rana akwai wata duka wannan ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah sai Allah yake cewa la tasjudu lishamsi kada ku sujada ga rana wala la qamar ko kuma wata sai Allah ce wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun ku sujada ga ubangijin da ya bau da ya halitta rana da wata in kun zamanto shi kuke ma wata kenan wannan ya nuna cewa akwai wanda suke ma rana bauta tunda Allah ce musu kada ku yi wa rana ko wata sujada wanda za ku yi masu sujada shine Allah da ya halitta rana da wata inda kun shi kuke bauta shi yasa inda shi kuke bauta ma to shi yasa manzo Allah sallallahu lokacin da dan shi ya rasu Ibrahim lokacin da ya rasu to an yi katari lokacin radda ya rasu rana an samu kisbewan rana to manzo Allah yake so kal mutane su yi sa wani aqida ta banza a zuciya ce kai saboda dan manzo Allah ya mutu rana ta kisbe to lalle wannan ka aje ko shi ko wani annabi da shi zai ringa bauta mashi ko wani abu sai manzo Allah ya ce musu a ku sani ma rana da wata aya ce daga cikin ayoyin Allah ba sa kisrewa dan mutum wani gudan rayuwa wani sai nuna musu a su rana mota su ma ne halittu ne na Allah ba abun bauta bane malam eh, malam yake cewa dalilul malaika dalilin da yake nuna cewa akwai wanda suke bauta wa malaika fadin Allah subhanahu wataala yawma yahshuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikati a haula'i iyyakum kanu ya'budun qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'buduna al jinna aktharuhum bihim mu'minun Allah yake cewa ranar da za a tasa su mushrikai wanda suka bauta wa mala'iku Allah zai ce ma mala'iku a a ha'ula'i shin wa'innan iyyakum kam yaudu shin ku ne suka zama suna bauta ma shin ku kai da su suka ce ku su bauta mu ko kuma su ne suka yi Allah dai zai zai ma zai ma malaiku tambaya yace shin ku suke bauta ma qalu sai malaiku su ce subhanaka tsarkin zati ya tabbata a gare ka Allah anta waliyuna min duni kai ne majibantin lamarin lamarin mu ba su ba bal kanu ya'budu al-jinn bal bari dai kawai sun zama suna bauta ma aljannu shi zama suke bauta ba mu ba Allah ce aktsaruhum malaiku za su ce aktsaruhum bi mu'min mafi yawan sun bada sun bada imani ne da aljannu kenan wannan malaiku ma sun yi baza a gare su sun nuna ba su ba suke bauta ma kuma wannan ayat ta nuna cewa kenan akwai wanda suka dauki malaiku a wajen a matsayin bauta kisa Allah yake wuri a cikin alqur'ani wa ja'alul mala'ikata alladhina hum 'inda ar-rahmani ilaka sun dauki malaiku wanda suke wajen Allah sun dauke su mata a wani waje ma Allah ne cewa sun dauki mala'iku yan Allah ne ko sun dauki mala'iku a abin bautawa ne to duka wannan kenan ya nuna wasu akwai wanda suke suke bautawa mala'iku malai cewa dalilul anbiya'i dalilin da yake nuna cewa akwai wanda suke bauta ma suka bauta ma annabawa qauluhu ta'ala fadin Allah subhanahu wa ta'ala وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق الله زي فدي ga annabi Musa Allah ya kitabu manzo Allah sallallahu alaihi wa katina lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma annabi Isa dan Maryama a ranar tashi alkiyama a taron kiyama Allah zai ce ma Isa dan Maryama a anta qulta lin nasi ittakhizuni wa ummi ilahin min dunillah shin kai ne ka cewa mutane ko kini ne mahaifiyata abun bauta biyu goma baya ubangiji Allah zai ma annabi Musa wannan tambayar annabi Musa ya ce qala subhanaka sarkin zati ya ya tabbata a gare ka ya Allah ma yaqulu li an aqula ma laysa li bihaq bai kamata ba ko bai zamanto a gare ni ni ba in hudu wani abin da ba gaskiya ba yace ba ni na umarce su ba su ne kawai sun gani su kai hakan a ƙarshe Allah annabi Musa zai ce zai ce ya Allah in ka ga zaka musu azama bayan ka ne in ma dai ka musu rangwame bayan ka ne yana cewa a malisa in kuntu qultuhu faqad alimtahu sai ka cewa kai ya Allah in ma ni na huda kan ai ka sani innaka anta allamu ghuyub saboda kai kai ta'alum wa fi nafsi ka san abin da yake cikin rai Allah ni ban san ba abin da kai koyi ba sai ce amma lokacin da nake tare da su innaka anta allamu innaka anta allamu ghuyub yake cewa lokacin da nake tare da su فأنت فلما تو أي ما كتوا ما دمت له ما قلت له عفوا فلما توفيتني كنت أنت غير أي فأنت ما ما قلت لهم عفوا ما قلت لهم إلا ما أمرتني به بن هدو أنا أبو جسوا وإن متانا بس أبو لك أمرتني شيني أن نعبد الله ربي وربكم كبو تاما الله ubangina ubangijinku sannan kuma na zamanto mai shaida a kansu matuƙa ina cikin su ne to na sani sun yi haka ko su yi ba amma bayan ka ɗauki raina Allah to Allah kai ka hinya sanin abin da suka yi a bayanka abin abin da suka yi a bayana in ka zaka musu azaba Allah bayanka ne amma ka ta musu to ai ma kai mai mabuwayi ne sannan ko mai hikima ne to haka dai za a yi da annabi Musa annabi Safwan annabi Isa yayi baga'a ya nuna cewa a ba shi yau mace su ba kenan su ne suka suka gana ma suka bauta mishi kenan wannan ya nuna cewa akwai wanda suka bauta ma annabawa akwai su shi Allah ke wuce a cikin alqur'ani wa qalatil yahudu يزمون الله وقالت المسيح وقالت النصارى عفوا المسيح da وقالت النصارى وقالت وقالت اليهود يزمون الله to kenan kaga an samu wanda suka ce ga wasu ma sun dauke su bayi ne na Allah kuma suna musu bauta sannan akwai wanda malik ke cewa a wa dalilin salihina dalili kuma da yake nuna cewa akwai wanda suka bauta ma annaba bayi managaltan bayi shine fadin Allah subhanahu wataala ulidu alladhina za'amtum min dunihi fala fala yamlikuna kashfa ad-dughi ankum wala tahwila ulaika alladhina yabtaguna يدعون عفوا اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته wa yakhafuna azaba inna azaba rabbika kana mahzura Allah yake faɗi yake cewa qul ka gaya musu ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ud'u alladhina za'amtum min dunihi ku kirawo wa'inda kuka riya cewa ku kira wa'inda wanda kuka riya koma bayan kuka riya cewa su wasu abin bauta ne ku kirawo su ku roƙe su Allah ya ce fala yamlikuna kashfa dhurri ankum ba su mallaka su iya yaye muku wata cuta da ta same ku wala ta haula ko kuma su juyar da wani bala'i da ya zo ya same ku abin da ya same ku ya cikin shi ba su iya yaye muku shi sannan abin da ya same ku ba za su iya kautar da shi ba sai Allah ke cewa kai su kansu ma ula'ikal ladina yad'una wa'annan wanda kuke ima bauta in to su ma yabtaguna ila rabbihimul wasila su ma suna neman tsani suna neman wasila zuwa ga ubangijinsu ayyuhum aqrabu suna neman wane ne kusanci tsakanin su da Allah sannan wa yarjuna rahmatu suna kaunar rahmar Allah wa yakhafuna azabu kuma suna tsoron azabar Allah sai Allah ke cewa inna azaba rabbika kana mahsura lalle azaba ubangijinka abin kiyayewa ce to wannan ya nuna cewa kenan su kansu wanda aka yi ma bautar su ma bayanin Allah tunda su ma suna neman kansu wajen Allah subhanahu wataala to kaga wannan yake nuna cewa akwai wanda suka bauta ma bayi akwai wanda suka bauta ma wasu bayi na gari suna ganin cewa a matsayin su ya kai ma a bauta musu kamar da aka samu wa a zamanin annabi nuh alaihi salam wayannan gumaka wanda aka yi su wala wala ya gusa wa yuqa wa nasara sunan gumaka ne aka bauta wato wayannan an ce kamar da aka bauta wala da ya ce ko ya ke cewa bayi ne na gari na Allah sun yi bauta sun yi kokari sun yi wannan to kawai sai aka zo aka yi disan insu saboda girma kamar yadda ake a yanzu a zo a yi da san wani saboda girma zuwa gare shi saboda ya ba kasa gudunmuwa ko ya taka rawar gani to su kuma kawai da tahiya ta yi tahiya a kai wayannan mutanen da suka yi kaza aka hoton su a ko sun da ta zo a bauta musu ko suka zo suka fara musu bauta suka fara musu bauta to kaga wannan ya nuna su a irin jahilci irin nasu har akwai wanda suka bauta ma bayi wasu wani da kita bayi ne Allah ce malik afon malik kita wa dalilin ashjar wal ahjar dalili kuma akan cewa wanda suka bauta ma a itatuwa ko duwatsuna fadin Allah subhanahu wataala afa ra'aytumul lata wal uzza wa manata thalatha wa manata ath-thalithata al-ukhra Allah yace Allah subhanahu wataala yake cewa afa ra'aytumul lata ku ba mu labari da allata wal uzza da gumki na allata da kuma al-gumki da gumki na al-uzza wa manata da kuma manata ath-thalithata al-ukhra ta ukun tasu ta daban wannan gumakan da suka ima da kuka ima da ku ba mu labari game da su a ina kuka samu su a ina kuka ya aka yi ko gane sun cancanta abauta musu wannan gumaka ne wanda akwai su a wajen kafaran maka sana bauta musu an ce wai sun tsamo allata sun tsamo sun tsamo shi daga sunan Allah Allahu al'uzza daga al'aziz almanata daga almannanu suka zo suke masa bauta bane kita wa hadithu abi waqid bin lays na'am hadithin abi waqid bin lays ɗaya daga cikin sabon manzo Allah yake cewa kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila hunain min mu tattare da manzon Allah zuwa yakin hunain a lokacin nan wa nahanu da sa ahadin bi kufri mun zamanto muna sabbin shiga musulunci muna sabbin bari kafirci shine muna sabbi kenan game da musulunci wal mushrikina sidratu to a lokacin nan mushrikai suna da wata magariya suna da wata magarya kamar kawai itace ta magarya wadda wannan magarya su a wajen su ta tsahi ce ta gumakan ce a yi ta suke zuwa su nemi albarka su rataye gumakan su don su nemi sa'a a wajenta to sai yake cewa ya akufuna inda suna da wata magarya wadda suke zuwa su tsaya a wajenta waya nutsu na biya sai su rataye gumakan su a wajenta saboda suna neman albarka wannan magarya ana ce mata za ta alwat ana ce mata ma abociyar rataya wadda kowa zai rataye goma kan shi ana neman albarka saboda a samu nasara a wajen yaƙi yake cewa magana bi su da rati mu ma musulmai da muka zo sai muka ga wata magariya ga ta nan ita babu kowa ba wanda yake rataya mata gumaka fa kullu ya sai muka ce ma manzo Allah sallama ij'al lana zata alwa zata anwad kama lahum zata alwad to ya rasulullah mu ma ka sanya mana magariya wanda zamu ga zuwa muna rataye gumakan mu muna neman albarka kamar yadda su ma kafirai suke da sai manzo Allah ya ce Allahu akbar manzo Allah ya ce Allah bin girma wannan ta'ajjub kenan yayi mamaki yace Allah mai yawa yace inna sunan wannan ai hanya Allah ce dama manzo Allah yana hudu cewa za ku bi hanya wadda kafirai suka bi duk abin da suka yi kun yi to shine manzo Allah ce wannan ai sunna ce hanya ce wadda su ma haka suka yi kuma kuma kun zo kun hada sai yake cewa qultum yake cewa na rantse da ubangijin da raina ke hannun shi kun faɗi kamar yadda banu isra'ila suka faɗi ma annabi musa shine kama qalat banu isra'ila li musa kamar yadda banu isra'ila suka gaya ma annabi musa kuma kun faɗi wannan magana banu isra'ila sun ga mutanen fir'auna suna da gumaka wanda suke ima bauta to su ma suke so annabi musa ya sanya musu alloli mai ya za a yi sai su wa'in suna da alloli ko ban alloli sai suka ce ija'al lana ilahan kama lahum aliha ka sanya mana kuma alloli kamar su ma suke da alloli sai da Musa ya ce musu innakum qaumun tajhalun ku lalle mutane da kuke jahiltar lamari to wannan su ma sahabbai sun hudu wannan abun ne kamar da banu Isra'ila suka hudi kenan su banu Isra'ila sun dau wannan abun a su kai afuwar wayancan kafirai sun dau wannan magayar a matsayin wata allan su ko a matsayin mai ba su sa'a in za su je yaƙi suna zawa su nemi albarka a wajenka to kenan kuma kuna so ne a sanya muku wannan magarya wani abun halitta za ku nemi albarka a wajen shi wanda ake nemi albarka shine Allah manzon Allah nuna musu cewa to wannan kun wadi kamar yadda banu Isra'ila suka gaya wa annabi Musa suka ce ku sanya mana Allah kamar da su ba suke da Allah to ku da kuke da Allah guda daya wanda kuma shine mabuwaye shine komai a wajen shi kuma za ku zo kuna neman wani Allah to shine sai manzon Allah ya ce ku da kuke da Allah kuna tare ma da ni ni ne wakilin shi kuma za ku zo kuna neman kuna so ku kama kawa da wata magariya ka gani shi ne manzala salama ya faɗakar da su to wannan ƙa'idar abinda malaki so ya ishara a cikin ta shine cewa kafirai duk guda ne alkufu millatun wahida kafirci hanya ɗaya ne da wanda yake bauta ma yesu almasihu da wanda yake bauta ma maryama da ma wanda yake bauta ma uzairu da ma wanda yake bauta ma kwato dukkan su je kafiri sunan shi hausa suke cewa tuwo sunan shi tuwo ba ta zama tuwo suna da shiga da nama duka ne maganin yunwa ne to da haka kafirai duka ɗaya ne ke ne yanzu ba a zo ba a ce a'a wannan kafirin ya ɗaya da ba shi ai inda annaba ke wasu kuma annaba ma'aikan Allah ne ko a ce mala'iku su mala'iku suna tare da Allah to su wannan dama dama amma da wanda yake bauta ma gunki a duka da kawai a gama inda Allah bai ce ba bauta ma kowa Allah ta yi kawai a bauta ma shi kadai to wannan shine kaidar da malai nuni akan ta kaida ta hudu malai ke cewa anna mushriki zamanana aglazu shirkan min al-awwalina malai yace mu san cewa fa mushrikan zamanin mu na wanga lokacin sun fi tsananin shirka game da mushrikan farko me yasa malai wanda haka malai yace li anna al-awwalina yushrikuna fi rakhai wa yukhlisuna fi shidda saboda su mushrikan farko suna yin shirka ne a zamanin da suka samu yalwa idan aka yi damuna abinci ya sauka rama ta sauka kasuwa yana tahiya arziki da komi da komi a lokacin nan kuma sa'a ma Allah amma daga sun shiga cikin tsanani fari ya zo shi wani bala'i ya zo to lokacin nan kowa suke sufake ga Allah sai ma ya ce amma mu mushrikan zamanin mu wa mushriku zamani na shirkuhum da'imun shuraka'i wa shidda shirka su dawwamin ya ce a zomanin da suke cikin yalwa da zamanin da suke cikin tsanani su ko da yaushe a shirka suke yanzu ka dauka ga yanda kafoi suke kafirci kalli yanda kwanaki aka yi wata gobara a California Amurka to wannan a wannan gobagal yanzu inda a ce su suna da eh su suna da hankali to da sun koma musulunci to amma wannan bai kara musu da izina ba bal ma ci gaba suka yi da wannan yanzu sannan kuma bayan babu gobagal kuma hallo suka ci akwai wata kwanaki wata al majalisa ko wadda take takarar mace mace tana neman takara ne ta shiga congress kamar me ake cewa baglaman ne na amurka ta zo sai a gaban mutane ta zo ta take cewa nan garin garin masihiyya ne babu zama ga musulunci ko ga musulmai a wannan ta zo take wadin haka to ka gani su suna shirka ne a tsanani ko a cikin yalwa to shi yasa malai ce sun yi mushrikan da mushrikan da sun tunda su mushrikan da sun sani cewa Allah wannan washi ne wani abu malai sukanci ne suke yi sun san komi sun san komi kawai dai sun kisa bauta mushi ne to daga sun ga tsanaye su koma zuwa gare shi shi sa za a gani don kasancewa ko wanda ba su imani ba sun san ikon Allah da girman Allah da kuka isa ta amul fil da aka zo aka yi ta shi ne rushe ɗakin Allah da abin haizo ya yi lokacin nan manzo Allah bai maso ba musulunci ba aiko annabi ba amma Abdul Muttalib ya ce musu da suka zo za su rushe ɗakin Allah ta yi musu mu idan kun zo ne ku yaƙi da mu da ƙarfi ban da ƙarfi da za mu iya tarbar ku amma in kun zo ku yaƙi da wannan ɗakin ne to wannan ɗakin akwai mai shi mai shi ya kare shi idan kaga tun a lokacin nan ma sun san Allah da ƙarfin shi da ikon shi da wannan din shi akan ma ko ba imani suka yi da shi ba Na'am.
haka kafaran da amma kafaran yanzu kuma su ko da yaushe cikin kafircin suke mala yace dalilin da yake nuna cewa kafaran zamanin da sun yi kafaran mu dama dama yake cewa faɗin Allah subhanahu wataala Allah ke cewa fa idza rakibu fil fulki da'aw Allah mukhlisin lahu din su kafiran da idan suka hau jirgin ruwa suka shiga tsakar teku suka ga tarbiya ta zo musu to ba a lokacin nan da'aw Allah kiran Allah suke suna Allah Allah Allah sannan mukhlisin lahu din suna yi da gaske ne suna tsakake wannan kiran Allah da gaske suke wadi sai Allah ya ratar da su Allah ce falamma najjahum lokacin da muka tsirar da su zuwa sarari to kuma izahu mushkun sai ga su kuma sun koma abin da suke na shirka kenan wannan kin nuna cewa idan sun shiga tsanani sun san ho na gaskiya me bai tsayar da su amma kuma in an zo ana zaman lahiya ne to kuma za a dawo cikin a cikin Halin da cikin ake shirka da wani- ake wannan kenan wannan shine a takaice ka'idodi guda hudu da malam ya shan huda wannan kuma wannan ka'idodin idan mutum ya ya lura da su ya kiyaye su za su taimaka mishi wajen hadawa cikin sarrafa ko kuma wajen gane hakikanin shirka ko wajen wani irin ake cewa wajen gane tauhidi da gane irin itikadin da mutum ya kamata ya yi ka ƙa'ida ta farko ta nuna maka cewa duk yadda mutum ya san girman Allah duk yadda mutum ya yarda da cewa Allah shi ya halice ni shi yake mini kaza shi yake mini kaza in dai bai tsarkake shi da bauta ba in dai bai kaɗai tashi da da bauta ba to duk wannan aikin banza yi tunda kafirai ma sun san wannan tare da haka kuma Allah ya kira su kafirai kuma Allah zai kona su haka nan su ma kafirai wanda manzo Allah sallama ya bayyana a gare su su ma mutane ne wanda suna ma abubuwa daban-daban bauta amma manzo Allah bai rabe su bai ce wa'annan su banda su a duka ya kwatsa sai musu kudin goro to duka wannan ƙa'idodi ne ne wanda malam ya dan yi bayani a kansu kenan ah, za su taimaka kwarai da gaske wajen kamar yadda malam ya ce za su ada- za su za su sa mutum ya san menene shirka domin ko tana yi wa Allah subhanahu wataala ya kubutar da shi daga shiga cikin wannan shirka Allah subhanahu wataala ya mana tsari ko muna fata abin da muka yi daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana insha Allah sai na gaba wani littafi ne darasin gaba dan mu san wani littafi zan wannan da asali su da salata yawa insha Allah ya aika mashi ko kama ila akwai littafi littafi ko kuma wani ya aika mashi makara yanzu kawai abun ma da ya kamata a yi kama ila tun da haka ne bari in an yi gaba ya kamata a yi karin bu gaskiya dai shi ya kamata tunda kun ga abu ne wanda
Tunda kai kana ɗauka musu waya.
ina dauka na dauka abin da ɗauka.
kawai Mm.
haka ya zai.
to ba damuwa insha Ya zai Allah kawo mu.
kenan aka wara ma ina ba ku kenan na farko kenan ya ku aika shi Ya aika.
Eh, da na farko da na yau kenan da duka ga suna Musu ne ko?
a to insha Allah Wannan shi ma zai zai yin dole. Zai da kawo ka ɗauka.
eh eh, yanzu sai ku wannan insha Allah
Kuma mu kula da karatu a jama'a.